بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في الغسل أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء نعم babun filgusul wannan babi yana magana dangane da bayanin siffar wanka نعم yanda ake yin wanka a cikin addini na musulunci da kuma shashe daga cikin hukumce-hukumce na shi wanka ɗin نعم
malam ya ce an maɗuhuru amma shi wanka نعم to fahuwa sawa'un نعم to kala ɗaya ne shi wanka sawa'un daidai wa daida ne iri ɗaya ne minal janabati wankan janaba ne mutum zai yi saboda maniyi ya fito mishi wanda yake haɗe da jin daɗi na al'ada ko kuma saboda ɓadda kan alƙalami ne da ya yi a cikin farji wa minal haidi sannan kuma wanka na yankewar jini na al'ada wannifasi da kuma wanka na yankewar jini na biƙi to waɗannan wanka guda uku ga baki ɗayansu ta fuskar siffarsu yanda ake yi siffarsu guda ɗaya ce tal kuma hukuncinsu guda ɗaya ne kowanne daga cikinsu wajibi ne dole ne macen da jini na al'ada ya ɗoke mata ta yi wanka kamar yadda yake wajibi ne ga mijin da ya zamanto ya sadu da iyalinsa sawa'an ya fitar da maniyi ko bai fitar da maniyi ba wajibi ne a kan shi ya yi wanka kamar yadda ita ma macen wajibi ne idan ta yi mafalki ta fitar da ruwa na maniyi wajibi ne ta yi wanka نعم hakanan kuma wajibi ne macen da jini na biki ya yanke mata ta yi wanka ko to waɗannan dukkaninsu kalarsu ɗaya ta fuskar siffa hakanan kuma hukuncinsu ɗaya ta ɓangaren wajabci abin da yake bambanta tsakankaninsu ita ce anniya an gane ko dama ita niyya taratan yu'ta biha lil farqi bainal wajibaini an gane ko ko kuma lil farqi bainal fardi was sunna bainal fariidati was sunna saboda bambancewa tsakankanin abubuwa iri ɗaya wanda suke wajibai ne irin abin da ya shafi mace idan tana da janaba kalar wankan da za ta yi shine idan jini na al'ada ya ɗauke mata kaga nan in ta zo kawai niyya ce kadai za ta sha bambam a wajen wankan nata wannan hakanan namiji idan ya zo shi wato zai yi azuhur da la'asar bambancin su niyya amma siffar da kalar duka ɗaya ne raka'a hudu ce sannan kuma la'asar ma raka'a hudu ce kenan idan mutum zai yi sallah ta azur wajen karfe uku da rabi in ka ganshi sai ka ce la'asar ce yake haka ne ko to wannan shine alfarqu baina alwajibaini ko baina alfariidataini to kuma akwai lokacin da ake yin niyya saboda bambancewa tsakankanin sunna da farilla an gane ko abin da yake wannan sunna ne wannan kuma farilla ne a idan muka ɗauka abin da ya shafi wanka na juma'a ba wajibi ba ne an gane ko a malikiya ba wajibi ba ne wanka na juma'a haka sauran mazahibu ba wajibi ba ne kamar yadda shekul islam ibn taimiyya allah ta'ala ya ji kansa da rama ya tabbatar cikin littafin alfatawa wato yana zamantowa wajibi ne wanka na juma'a kamar da mazala ya ce wasul yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalimi muhtalimin an gane ko a idan ya zamanto mutum yana da kwai dauda ya je ya yi aiki wanda yake na dauda to saboda kala ya je juma'a yana yi wa mutane wari wanda shi ne to wannan wajibi ne a haƙƙinsa نعم kaga yanda mutum zai wankan janaba haka zai wankan juma ba bambanci tsakankaninsu niyya ce za ta bambanta tsakankaninsu na'am
نعم فإن قيت صار المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزاءه
malam ya ce fa'ini ƙitasarar mutaɗahiru alal ghusl idan mai wanka na janaba ya taƙaita akan wanka kaɗai dunal wudu'i ba tare da ya zo da alwalla ba a cikin wannan wankan nashi a jiza'ahu wannan wankan nashi ya isar mishi ya halitta kuma ya yi sallah da wannan wankan nashi ba tare da ya sake wata alwalla ba an gane ko idan mutum ya zo shi a cikin a zai yi wanka sai ya yi niyyar wanka na janaba to amma a cikin wankan nashi wannan bai yi alwala ba kawai ga baki ɗaya kawai da ya zo shi yana yin niyya kawai sai ya wanke hannun shi da dama ga baki ɗayan shi tun daga saman shi har ƙasan shi ya wanke na hagu ya cuɗanya kan shi ya cuɗa shi da kyau ya wanke huskar shi ga baki ɗaya ya ɗaga ruwa ya kwara a jikin shi ya cuccuɗa ga baki ɗaya bayan ya yi tsarki kenan duka wannan an gane ko to a nan kaga ba wata alwala da yi to wannan ya isar mishi ya tafi ya je ibada da shi an gane ko saboda wancan sifatu kamalin ake ce da ita wanda za a zo da alwala wannan ita ce ake ce da ita sifatu kamal imamu ɗauki hadith na na aisha wanda yake cikin sahihain imamu ɗauki hadith na na maimunatu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da su wanda shi ma na cikin sahihain din an gane ko sifatu kamal wancan ake ce da shi wannan ita kuma ita ce ake ce da ita sifatu ijza'in wato kawai mutum ya kwara ruwa a jikinsa bayan ya tsarki ya wanke jikin shi baki daya ba tare da ya yi alfarko baina a'dha'il wudu'i wa ghairihi ba tare da ya bambance tsakankanin su ba an gane ko to idan ya haka nan ya isar mishi saboda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wato ta bayar da fatawal haka sannan kuma idan muka yi lissafi wato dama shi janaba ita ce ake ce da ita mai alhadatul akbar to shi kuma din inda alhadatul asghar yake kasa yake da mai alhadatul akbar to a duk lokacin da ka yi amfani da alhadatul akbar ka ɗoke shi to famin babu aula an ya kuna alhadatul asghar dakhilan fihi wato janaba idan aka ce ka ɗoke ta to ya fi a ce yanzu kuma amma baka ɗoke ba wato hadasi na bauli ko na bayan gari an gane ko shine alhadatul asghar ya talasha fil hadasil akbar gane wannan shine abin da za mu kiyaye bangaren abin da ya shafi wanka ba sai mutum ya yi wanka da alwala ba cikin wankan nashi sannan yake halitta yi sallah da wannan wanka din a ko bai yi alwala a cikinsa ba yana iya yin sallah da shi wannan ita ce sifatu ijza'i na'am نعم وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة to malam kuma zai maka bayani dangane da siffar wanka wanda yake mustahabbi cewa afdalu lahu to abin da ya fi gashi mai wanka ma'ana wa yustahabbu lahu ana so gashi wanda zai yi wanka din an ya tawadda'a ya wanke hannayen shi guda biyu ba'ada an yabda'a bi ghasli ma bi farjihi bayan ya fara wankewa wato alladhi bi farjihi abin da yake tattare da farjinsa aw jasadihi ko kuma abin da yake liƙe da jikinsa min al'aza na wannan datti na maniyi wato bayan ya fara gusar da wannan datti na maniyi daga jikin farjinsa idan hal ya taɓa wani guri a jikinsa ya wanke wannan guri ɗin to mustahabi ne a gare shi sai ya wanke hannayen shi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi thumma yatawadda'u wudu'as salati to sannan kuma bayan ya wanke hannayen shi sai yayi alwala irin alwalla wanda take ta sallah alwallar da a cikinta akwai kurkurar baki akwai shaƙa ruwa akwai kaza akwai kaza wato irin alwallar da yake halitta a yi sallah da ita irin ta zai na'am
نعم فإن شاء غسل رجليه Mm.
وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله fa'in sha'a ghasala rijilaihi to idan shi mai wankan ya ga dama idan yana so ghasala rijilaihi a cikin alwallar tashi sai ya wanke ƙafafuwan shi idan ya zo kan gurin da ake wanke a gaba ƙafafuwa bayan ya shafi kansa da kunnayen shi za abin da ya rage shi ne mai a cikin alwalla wankewa ƙafafu to in yana so sai ya sauka ƙasa ya wanke ƙafafuwan nashi wa in sha'a akharahuma ila akhiri ghuslihi idan kuma yana so sai ya jinkirta su sai ya jinkirta wankewa kafafuwan nashi ila akhiri ghuslihi hal ya zuwa ƙarshen wankansa a wato anan kowanne daga ciki taqdimu ghaslin rijlaini fil wudu'i da kuma ta'khiruhuma wato kowanne ya tabbata a a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam نعم hadithina na aisha wanda yana cikin sayar bukhari da muslim wato a cikin shi a- akwai tabbatar da wankewa kafafu a cikin alwallar saboda ta ce tsumma ya tawadda wudu'ahu lissalati wato yana yin alwalla irin alwallar da yake yi ta sallah an gane ku amma a hadithin na na maimunatu wanda shi ma yana cikin bukhari yana cikin muslim din wato sai bayan ya gama wankan nashi bayan ya gama wanke a jikin shi ga baki daya sai ya dan gusa daga gurin da ya yi wanka din kuma sai ya wanke kafafuwan shi نعم an gane ku kenan a nan mutum yana da damar guda biyu imma an ya fa'ala ma tsabata fi hadith aisha ta radiyallahu anha idza kana al-makanu la'iqan bihi wa imma an ya fa'ala ma tsabata fi hadith maimunata radiyallahu ta'ala anha idza kana fi makanin la'iqan bihi aidan an gane ko wato idan yana guri wanda yake mai tsafta irin banɗaki wanda an shafe shi da siminti ko yana da karo sai ya yi irin abin da ya shafi abin da ya tabbata a hadith na da na aisha ya wanke kafafuwan nashi a cikin alwallar tashi in kuma yana cikin irin banɗaki ne irin wanda yake gashi-gashi dai banɗaki irin na tari mu kwana an gane ko a irin na lega wanda ba ba shafewa ko irin banɗaki dai irin na dade wanda za ga in ka shiga taɓi gare shi to wannan mutum sai ya jinkirta wankewa kafafuwan nashi har ya zuwa ƙarshen wankan shi saboda ko da ya wanke su a cikin alwallar tashi to in ya ce zai zuba ruwa a kan shi ko a wani bangare na jikin shi yana sabka ƙasa sai ya ɗan tashi ya raka watsuwa kan kafafuwan nashi akwai buƙatar in ya ƙare wankan hallo sai ya sake wanke a kafafuwa an gane ko wannan shine jam'in da ibnu daqiq al-eid Allah ta'ala jigansa da rahama yayi a cikin littafinsa ihkamul ahkam a sharhu umdatul ahkam wanda cikin juz'i na farko an gane ko a ƙarƙashin waɗannan hadisan guda biyu saboda duka al-imam Abdul Ghani ya kawo su a cikin littafin umdatul ahkam ababan da yake magana akan wankan na janaba na'am نعم ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا malam yace يجد بهما أصول شعر رأسه summa yaghmisu yadayhi fil ina sannan kuma sai ya dirmiya waɗannan hannayen nashi guda biyu fil ina'i a cikin makayi wannan summa littartib ne littartib a ma'a ta'aqib ba ma'a tarakhi bace wato summa ita ana zawwa da ita ne littartibi ma'a tarakhi an gane wato bayan ya gama alwallar yanzu abin da zai ciru zuwa gare shi shine summa ya gmisu ya dai sai kuma ya dirmiya hannayen nashi guda biyu fil ina ya a cikin wannan makayin da ya kawo ruwa a cikinsa zai yi wanka da shi sai ya dirmiya hannayen shi guda biyu wa yarfa'uhuma ghayra qabidin bihima shay'an sai ya ɗako waɗannan hannayen nashi ya huddo su daga cikin wannan akushi na ruwa da ya dirmiya su a ciki ya huddo su halin kasancewar shi ghaira qabidun bihi ma shi ba tare da ya ɗako komai ba na ruwa bihima da wannan hannayen nashi kawai idan ya tsoma su sai ya fuddo su idan ya fuddo su fa yukhallilu bihima usula sha'ri ra'sihi sai ya tsatsefe gindin wato gindinan gashin kansa wato sai ya dan jajjara gashin kansa da kyau ya dan tsatsefe shi ta yanda yana zuba ruwa to kowane guri da kowane lungu wannan ruwan zai iya shiga saboda ya dan mishi hanya an gane ko irin yadda in mutum ya je shi zai bar ruwa hanyar da keli wato inda ruwan zai bi kafin ya je ya shiga waɗannan kelillukan wannan wannan igiyar zuwa yake share ta ya gyara ta in akwai wani tudu da korami ma ya daidaita shi saboda kawai ruwan ya zo ya huce to an gane ko to haka shi ma zai yi akan nashi in ya san akwai wani guri mai kwana irin ya dan bugu a lokaci yana yarinta wani guri ya kwallaɗe wani guri ya hutu wani guri ya yi kaza to duka sai ya gyara gurin saboda yana zuba ruwa ruwan ya shiga ko ina na'am to ثم يعرف ya ثم gari يع- نعم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن summa ya ghariful ma'a bihima sannan kuma yana kwamfatar ruwa bihima da hannayen nashi guda biyu an gane ko bayan ya gama wannan aiki din bayan ya tsatsefe gashin kan nasa ya gyara shi da kyau to yanzu kuma aiki aikin kai ne za a shiga sai ya kwamfato ruwa da hannayen nashi guda biyu ala ra'asihi fa yasubbu ala ra'asihi sai ya zuba wannan ruwa din akan kanshi salatsa gharafatin kwamfata guda uku ghasilan lahu bihinna ghasilan lahu halin kasancewar shi yana mai wankewa kanshi bihinna da wannan kwamfatar guda uku da zai نعم wato wannan kwamfatar guda uku da zai yi sai ya wanke kan nashi kaga ashe a cikin wanka kai ba shahur shi bane ake yi. an gane ko wanke shi ne ake wato intaqalat fardiyatuhu min almasi ila alghasl wato farliyancin sa siffar yanda ake mai a cikin alwala ya sha bambam da siffar yanda zaka mai a cikin mi a wanka a wanka saboda ana wanke shi ne kamar yadda na na aisha radiyallahu anha ta faɗa hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu لا afada alaihi alma an gane ko sai ya kwarara ruwa akan shi na'am وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعر رأسها وليس عليها حل إقاصها ثم يفيض الماء على شقه الأيمن Mm, ثم على شقه الأيسر mm.
ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده malam yace wa taf'alu dhalika almar'atu to kuma mace ma tana aikata wancananka abinda aka ambata a bayan nan tun daga farko tiriyan tiriyan in kai lissafi abin da namiji yake to shi ma mace haka zaka ce mata ta yi walaisa alaiha hallu iqasiha wato warwarewa kitsan kanta da ta yi ba wajibi bane a kanta idan za ta yi wanka idan mace jini na al'ada ya ɗauke mata ko za ta yi wanka na janaba ba wajibi ba ne gashin kanta in tana da kitso a ce sai ta yi sai ta sarce sai ta tsehe gashin kanta sannan kuma za ta yi wannan wanka an gane ko a ɗaya daga cikin iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tambaye shi dangane da hakanan ɗin ta ce in nimra'atun ashiddu dafra ra'si afa an ƙuduhu fil ghusl hadithin na na ummu salama mazala ce inna ma yakfiki an tahsiya ala ra'siki thalatha gharafatin an gane ku wato ya ishe ki ki yi kwamfata guda uku ki kwara akan kanki wato ya wadatar da ki ba sai kin tsefe ba an gane ko amma waɗansu a gani suna irin wannan ɗin ba wajibi ba ne ba mustahabbi ba ne to wannan mace tana baiwa kanta wahala ne an gane ko saboda wani lokacin adamu famil hukumi wato ya ati bil mashaqqa duk abin da kaga a cikinsa akwai tsanani ba addini bane na musulunci an gane ko addini na musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda idan mace aka mata kitso na farko zai iya yiwuwa ran da aka yi mata kitson mijinta ya sadu da ita to in addini na musulunci bai ba ta damar in za ta yi wanka tana da kitson kai ba yanzu a ran da aka yi aka ce washe gari a tsefe kaga in ka jana an yi tufka an yi warwara to wannan shine an gane ko sannan kuma in tana jini na al'ada irin daf da lokacin idi ya yi kona a makamancin haka kaga in ta yi kitso bayan jini na al'adan ya ɗauki in za ta yi wanka sai ta yi akwai tsanantawa a ciki an gane ko kuma allah ce la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha sufyan ibn uyayna ce la yukallifu lahu nafsan illa yusraha to allah ta'ala baya dora wa rai komai face dai abu wanda yake mai sauƙi don abin da ga a cikin shi ka tsananta wa kanka ka takura a kanka to ba kama fahimci wato abin da shari'a take nufi a wannan bangaren ba ba wata wahala a cikin addini na musulunci illa man lam ya fahimu na'am na'am thumma yufidu al-ma'a ala shiqqihi al-ayman na'am wa tadghathu sha'ra ra'siha
an yi shi hallo ya karsha su mai fi a ban fassara shi ba wata bugatsu sha'arar ra'asiha wato tana tittirmuza tana tittirmuza gashin kanta a lokacin da take cuɗanya shi da ruwa ɗin a lokacin da take zuba mashi ruwan to sai ta dinga cuccuɗa shi saboda ruwan wato ya haɗa kowane ɓangare na kanta amma ba wajibi ba ne ta tsefe gashin kanta da aka mata kitso. Na'am. Thumma yufidul ma'a ala shiqqihi al-ayman. Sannan kuma bayan ya gama wato wajen abin da ya shafi wanke kai kenan. Sai kuma ya kwarara ruwa ala shiqqihi al-ayman akan tsagin jikin shi na dama. Bangaren jiki na dama za a fara wankewa thumma ala shiqqihi al-aysar. sannan kuma sai ya kwarara ruwa akan bangaren jikin shi na hagu saboda haka aka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana yi a wannan shine sifatu kamali a gane ko idan mutum ya yi tankisin hakan din wato ya sunkuyar sabba ala shiqqihi al-aysari alma awwalan thumma sabba ala shiqqihi al-ayman thaniyan fa inna ghuslahu mujiziyun anhu illa annahu taraka al-afdala wato wankan shi ya isar mai an gane ko sai dai ya bar abin da ake cewa mustahabbi na'am wa yatadallaku bi yadayhi to yana cuccuda hannayen shi guda biyu yana cuccuda jikinsa bi yadayhi da hannayen nashi guda biyu bi itsiri sabbil ma'i a bayan zuba ruwa din yana zuba ruwa yana cuɗanyawa yana zuba ruwa yana cuɗanyawa ba wai ruwan kaɗai zai zuba ya tafi ba a ya cuɗa ya zuba ya cuɗa ya zuba ya cuɗa ya zuba haka zai dinga yi hatta ya umma jasadahu har dai ya gangama jikin shi ga baki ɗaya ya zamanto ya wanke jikin shi a ba wani guri wanda yake da matsala a tattare da shi na'am
وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده أعوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده wato dukkan gurin da yake kokonto dukkan gurin da shi mai wankan yake kokonton cewa an ya kunal ma'u akhadahu min jasadihi yake kokwantan anya ruwa ya shige shi kwa daga cikin jikin nashi gurin da yake kokwantan wannan gurin ruwa ya taba shi kwa to awa da hubil ma'i sai ya koma ya wanke wannan guri din da ruwa wannan wajibi ne hatta ya tahaddaka wasuluhu ilaihi har dai wato saduwar ruwan zuwa ga wannan gurin ya tabbata a gare shi shi wannan mai wanka din hal ya tabbatar da cewa lalle gurin da nake da shakka a kan shi na ruwa ya shige shi ko bai shige shi ba yanzu yana da yaƙinin ɗari bisa ɗari ruwa ya shige shi an gane ko saboda dukkan abin da ya shafi azimma to la ta tabarra an gane ko bi ma fi zimmatika illa bi yaƙinin wato duk abin da yake wuyanka duk abin da yake kanka to ba za ka barranta ba daga gare shi sai in ka zo da abin da yake shine tabbas mutum ya baka ramci wani lokacin ya baka jaka biyu wani ya ba wani lokacin ya baka dala ɗari wani lokacin ya baka ɗari da hamsin sai ka manta wai jaka biyar da rabi ce ban ko biyar da rabi da hamsin ce ba shi ma ka tambaye shi biyar da rabi ce ka ban ko biyar da rabi da hamsin ya ce shi ma da ya manta ya ce amma ɗaya ne daga cikin guda biyu na wanne ne in kai wanda za ka tabbatar da cewa ka fitar daga wuyanka biyar da rabi da hamsin an gane ko to wannan shine wato bara'atu dhimma shine an ya fa'alal insanu wato ala yaqinin annahu qad bari'a min zalika shay wato shine mutum ya aikata wani abu akan tabbas cewa ya barranta daga wannan abu shi yasa malaman malikiya bangaren abin da ya shafi idan mutum ya yi kokonto akan yana da alwala ko baya da suka ce sai ya sake alwala zai sallah saboda ita sallah dai wajibi ne akan ka to ka yi ta da abin da kake da shakka a kan shi suka ce bai dace ba ka yi ta da alwalar da kana da tabbas a kanta an gane ko wa in shakka fil hadathi aw fi sabiqi minhuma batalat al wudu'u wa yu'iduha haka ne ko kamar yadda yake rubuce a littattafan namu na'am to shine yace wa ma shakka wato dukkan gurin da mai wanka yayi kokwantan cewa an ya kunal ma'u akhadahu ruwa ya kasance ya shiga wannan gurin gurin da yake kokwantan cewa ruwa ya shiga gurin ko bai shiga ba min jasadihi daga jikinsa awadahu bil ma'i to sai ya koma wankewa wannan gurin bilma'i da ruwa wa da rakahu biyadihi ya cuɗa wannan gurin da hannun shi hatta yu'iba jami'a jasadihi har dai ya gangama dukkan jikin shi ga baki da ya zamanto yana da yaƙini cewa a jikinsa a iyakacin sanin shi ba inda ruwa bai taba shi ba kuma ba inda wato bai cuɗanya shi ba bai cuɗa shi ba da guraren da yake da iko akan ya cuɗa su na'am na'am wa yutabi'u umqa surratihi wa tahta halqihi malam yace wa yutabi'u umqa surratihi mai wanka idan ya zo wankewa cikinsa to yana bibiyar zurfin cibiyarsa saboda wani za a ga cewa cibiyar shi a rami take sosai to in ya zo in yi bai bi ba wannan gurin zai iya yiwa wani gurin a cikin cibiyar tashi wani gurin ruwa ma bai shige shi ba to da haka wanda yake da zurfin cibiya to sai ya bibiyi gurin da kyau don ya zama to ruwa ya shige gurin da kyau wa tahta halqihi sannan kuma ya bibi kasan makogoron shi makogoro saboda a kasan shi wani za ga yana da kwai kulmi an gane ko yana da kulmi a makogoron shi irin makwallato kenan to wannan shi ma mutum sai ya bibi wannan gurin da kyau na'am wa yukhallilu sha'ara lihiyatihi wa tahta janahaihi baina aliyataihi wa rufughaihi wa tahta rukubataihi wa asfa na'am wa asa wa asafila rijlaihi to shikenan malam yace wa yukhallilu sha'ara lihiyatihi mai wanka yana tsatsefewa a gashin gemanyar shi a lokacin da yake wanka din wajibi ne a kan shi katsifatan kanat au khafifatan mai kaushi ce ko kuma mai bata da kabri bata da kabri a an tambayi wani daga cikin wato mu'asirun dangane da abin da ya shafi tahfiful lihiya idza kanat wato katsifa game da abin da ya shafi shin mutum ya halitta ya rage geman shi in ya zama to tana da yawa ya ce mu dai ba mu taɓa jin labarin cewa ga wani saboda girman geman shi ba tana kada shi to da haka wannan babban malamin ne a sheikh salil fauzan allah ta'ala ya ƙara mai lafiya a wato shi ne bayar da wannan fatuwa din saboda yana daga cikin malaman da suke ganin bai dace ba a taɓa gemanya ko mun girmanta ko mun yawanta yasa idan idan mutum yana kallon waɗansu tashashen zai ga wani gemun shi hannan zai gani saboda can sosai suna da a ƙoƙarin ɗabbaka suna ta annabi saboda abin da annabi ya ce to a yi ƙoƙari a kiyaye shi to shi ne ce yana tsatsefewa gashin gemanyar shi wa tahta haihi hakanan kuma yana ƙoƙari ya tsatsefe abin da yake ƙasan fuka-fukan shi guda biyu wato ƙasan hamatar shi wato sai ya yi ƙoƙari ya tsatsefe inda gashi a hamatar shi ya kiyaye da kyau ya tsatsefe shi in ba gashi ya wanki da kyau wa baina aliyataihi sannan kuma ya tsatsefe ya gyara ya wanke wato ya bibi abin da yake tsakankanin tubirkar shi guda biyu a shi ma ya wanke ta da kyau warfughaihi hakanan kuma ya bibi abin da yake wato tsakankanin cinyoyin shi guda biyu daga cikin su ba daga nan sama ba wa tahta rukubataihi sannan kuma hakanan ya bibi abin da yake kalkashin wato gwiwoyinsa nan kenan duka gurin da yake da wahala to ya kokari ya bibiye shi ya tabbatar da cewa ruwa ya shige gurin wa asafila rijlaihi da kuma ƙasan kafafuwan shi na'am wa yuhallilu asabi'a yadayhi wa yaghsilu rijlaihi akhir zalika na'am yajma'u zalika fihi ma li tamami ghuslihi wa li tamami wudu'ihi na'am malam yace wa yukhallilu asabi'a yadaihi yana tsatsefewa yatsotsin kafafuwan shi to a lokacin da mai wanka yake wanka idan ya zo wankewa kafafuwan shi to yatsotsi na kafafuwan shi wajibi ne ya tsatsefe su a cikin alwala muka ce lahu ikhtiyarun baina at-takhlil wa adamihi wato yana da zabi tsakankanin ya tsatsefe su ko kuma ya tsatsefe su to amma a wajen abin da ya shafi wanka to fala budda min at-takhlil dole ne sai ya tsatsefe waɗannan yatsotsin na kafafuwan shi shine wa yukhallilu asabi'a yadayhi ah yana tsatsefewa yatsotsin hannayen shashi wujuban an gane ko wa yaghsilu rijlaihi akhira zalika wato yana wankewa kafafuwan shi akhira zalika a ƙarshen wankan nashi wato in kana akhara ghaslahuma idan ya kasance ya jinkirta wankan na wanke su idan ya jinkirta wanke su to sai ya wanke kafafuwan shi a ƙarshen wankan nashi an gane ko yajma'u zalika fihi ma li tamami ghuslihi wa li tamami wudu'ihi yace yajma'u zalika yana haɗa wancananka abin da aka ambata a baya na wankewa da cudawa da bibiyar gurin da yake da kwalmi irin abin da ya shafi ɗagara irin abin da ya shafi dindinniya irin abin da ya shafi cikin ƙafa ya bibiyi wannan gurin da kyau ya tabbata ruwa ya shige shi fihi ma a cikin wankewa ƙafafuwan nashi kada ya zamanto saboda ya zo ƙarshe ya yi da gaugawa ya ce ganan ina huta li tamami ghuslihi saboda cikar wankan nashi saboda ya zamanto wankan nashi ya cika wali tamami wudu'ihi sannan kuma saboda cikar alwallar tashi idan hali ya jinkirta wankewa kafafuwan nashi a alwalla da ya zo bai wanke su ba saboda yanayin bai ba shi damar ya wanke su a cikin alwalla ba ko kuma kawai shine ya ga damar ba zai wanke su ba a cikin alwala sai a ƙarshen wanka. Na'am.
Na'am wa ya hadaru an ya masa zakarahu fi tadallukihi bi batini kaffihi fa in fa'ala zalika wa qad aw'aba tuhrahu a'ada al-wudu'a.
Malam yace wa yahzar wato mai wanka ya shiga taitayinsa ya tsaro an ya masa zakarahu kada ya kuskure ya shafi azzakarinsa fi tadallukihi a halin da yake cuccuɗa jikin nasa a lokacin da yake cuccuɗa jikin nasa to kada ya shafi azzakarin shi bi baɗini kaffihi da cikin tafin hannunsa fa in fa'ala zalika wa qad aw'aba tuhurahu a'ada al-wudu'a a idan ya aikata hakanan din wato idan ya shafi azzakarin shi yana cikin wanka yana wawwankewa jikinsa to sai ya yi garaje ya taɓa azzakarin shi wa kada au'aba tsuhurahu alhali haƙiƙa ya gangama wankan shi ya gama wankan shi ga baki ɗaya yana ɗaurewa jikin shi da ya haka nan to a adal wudu'a sai ya sake alwallar saboda alwallar ta ɓaci da shafar wannan azzakari da yi to yanzu sai ya sake alwalla idan yana nufin zai yi sallah da wannan wanka ɗin a wannan shi ne ra'ayi na kaso mafi tsoka cikin malamai na malikiya a ba waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba zai sake alwala ba zai fito ya tafi ya wanka da wannan wanka da ya tafi ya sallah da wannan wankan da ya yi ko da ya taɓa zakarin shi suka ce saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato lam yufarriq baina man masa zakarahu fi al-ghusli wa fi akhirih wa fi ibtida'ihi fa qala idza kana fi ibtida'i al-ghusli fala junaha alayka wa in kunta fi athna'i al-ghusli tumirru yadayka ala ma ghasaltahu min al-a'dha thumma ba'da ma ba'da man tahayta min al-ghusl تصلي بذلك الغسل أو بهذا الغسل أما إذا كان في آخر الغسل فإنك لا تصلي بهذا الغسل wannan ba a rawaito haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce ko da ya taba azzakarin shi a ƙarshen wankan shi baya da matsala zai tafi ibada wanda tunda dai har ya ɗauke wannan alhadathul akbar din ko to fo min babu aula an yakuna alhadathul asghar kad rufi'a an gane ko shi ma ɗauke shi da da wannan kin wankan da yi an gane waɗansu daga cikin malamai haka suka faɗa don haka dai wato mas'ala ce khilafiya bainal ulama a mas'ala ce wanda akwai sabani a wajen malamai tsakankanin shin mutumin da ya taba azzakarin shi yana cikin alwala bai gama ba a yana cikin wanka bai gama ba to idan ya gama sai ya sake alwala ko kuma bayan ya gama wankan ya taba azzakarin shi sai ya sake alwala ko ba zai sake ba a sheikh muhammad salim bin usaimin allah ta'ala ya ji gansa da rahama shi yana ganin wato ba zai sake ba na'am wa in masahu fi ibtida'i ghuslihi wa da an ghasala mawadi' al-wudu'i minhu falyumirra na'am ba'da dhalika bi yadayhi ala على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه
malam ya ce wa in masahu fi ibtida'i ghuslihi idan kuma mutum ya shafi azzakarin shi fi ibtida'i ghuslihi a cikin farkon wankan shi wa ba'da an ghasala mawadi' al-wudu'i minhu bayan ya wanke wato shashe daga cikin guraren alwallal daga gare shi bayan ya wanke wani kaso na alwalla a bayan ya yi kurkurar baki ya shaƙa ruwa ya wanke fuskar shi ya wanke hannayen shi to yanzu kan ya wanke kafafuwan shi ne ya taba azzakarin nashi an gane ko to ya zai malam ya ce falyumirra biyadaihi to sai ya shuɗar da hannayen shi an gane ku ba da zalika bayan ya shafi wannan azzakarin nashi to sai shudar da hannayen shi ala mawadi'il wudu'i akan guraren da suke na alwala ne mana ala a'dha'il wudu'i akan gababuwan da suke na alwallan ne sai ya sake wanke su bil ma'i da ruwa alama yan baghi min zalika akan huskar da ta dace fuskar da take isuwa min zalika na shuɗar da wannan hannayen nashi akan gaɓaɓuwan nashi wa yanwihi kuma ya yi niyyar wato alwalla a lokacin da yake wanke su an gane ku alhamdulillah al'ilmu inda ku
amma shi ma gwamnati ya fi shi